بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافير لهدي uku ga watan zulhijja hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekarar 1440 daidai da 4 ga watan August shekarar miladiya ta 2019 wannan shine majalisi na 66 cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin alfiyatul hadith ta al-imamu Zainuddin al-Iraqi rahmatullahi alaihi zamu tashi a inda malam yake cewa at-tashifu malam ya ce wal askari wal askari waddara kutni sannafa fi ma lahu ba'dur ruwati sahafa fil matni kasuli shay fil matni kasuli sittan ghayyar shay'an aw lisnadi kabnin nuddar sahafa fihi at-tabari qala budharu بذر بالباء ونقد بالا وأطلق التصحيف فيما ظهر كقوله احتجم كقول احتجم مكان احتج مكان احتجر وواصل بعاصم والأحدبي بأحول تصحيف سمع لقب وواصل بعاصم والأحدب بأحول تصحيف سمع لقب وصحف المعنى إمام عنزا ظن القبيل بحديث العنزا وبعضهم ظن سكون نونه فقال شات خاب في ظنونه التصحيف أن أقوش لغا الصحيفة wato takadda ishara zuwa ga daukan karatu daga takadda ba tare da jagorancin malami ba shine a canza kalma daga yanayinta wanda aka santa zuwa ga wani yanayi daban wani lokaci kamar yadda malamai suke faɗa har ya zama abin dariya ko abin baya da labari shirman da wani zai yi ko wasu za su yi ta fuskar canza kalma ko wasai akwai malamai da dama suke rubuce-rubuce akai tun bayo ba akwai abu suleiman al-khattabi mai littafin islahu ghalatil muhaddithina ibn al-jawzi shi ma yayi littafi ma yalhanu fihi al-arifuna sai kuma wannan shi al-askari wanda yake da littafai mabambanta abu ahmad al-hasan ibn abdullahi al-askari wani babban malamin naqadi ne da hadisi yana da littafi ba ɗaya ba ba biyu ba akai akwai shahararre mala hana fihi al-khawas min al-ulama akwai littafin tashifatul muhaddithina duka nashi to sai mala ya fara da cewa wal askari ka gare shi abu ahmada al-hasan ibn abdullahi wanda ya rasu shekara ta 382 wanda aka fi da suna abu ahmad al-askari to sannafa ya rubuta da shi da waddara kutni shi da dara kutni sun rubuta littafi kowanne a cikin sai littafi fi ma game da lahu ba'dur ruwati sahafa wanda game da hadisi ko riwayar da wasu daga cikin masu riwaya sahafa suka yi tashifi a ciki wato suka canza kalma ko wasani fil matni tasifin yakan faru kore a cikin matni kasuli sittan gayyara kamar yadda abubakar suli ya canza lafazin sittan gayyara hu shay'an ya mai da shi shay'an in ka lura da lafazin sittan da shay'an sun yi kama wajen zanen kawunan haruffa to tunda a da can ba ɗige-ɗigen ake yi irin yadda kake ganin su haka ba da sauƙi mutum ya ga sittan idan ba gaya masa aka yi sittan ba ne ya tsammanin shay'an ne da ya cewa a hadisin man sama ramadana sun ma'atba'ahu sittan min shawwal wannan hadisin sai muslim riwaya abu ayyuba sai ya karanta shi da wa'atba'ahu shay'an kaga ya canza ma'ana gaba daya ya biyo da wani abu na shawwal aw lisnadi kabnin nuddari kaman lafa haka ana iya samun shi kuma a cikin isnadi kaman ibnun nuddar utbatu ibnun nuddari as-sulami sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya zo na kasar Dimashqa ya rasu shekara ta 84 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan sahabi sahafa fihi at-tabari yuqala al-imamu abu ibnu jarir muhammad ibnu jarir al-tabari babban malamin na tafsiri Allah ya gafarta mishi da yazo sai ya karanta maimakon nuddar sai ya karanta shidda buzzar yace bilba ya mai da shi ba'un maimakon nunin kenan ko wa naqtin zala ya kuma sa ɗigo a kan dal sai zama zalu sai kuma buzzaru maimakon nuddaru asalin shi nunin ce da ɗigo a sama da dalun muhimmala maras ɗigo shi kuma sai mai da ɗigon nunin ɗin sai sa shi a ƙasa ya kuma sa ma wannan dali mara ɗigo ya sa masa ɗigo kun ga su ma duka zanen iri ɗaya ne in ka cire ɗige-ɗigen وأطلقوا التصحيف فيما ظهر كقوله احتجم كقوله احتجم makana ihtajar hakanan sukan faɗi lafazin tashifi fi ma zahara ga abin da ya bayyana aka ganshi ƙararar kuskuren ka ƙaulihi kaman faɗinsa da ya ce ihtajam makana ihtajara akwai hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Zaid bin Thabit Allah ya ƙara masa yadda wanda yazo da cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ihtajara fil masjid manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ihtajara bi ma'ana ittakhadha hujratan yayi wani dan daki a masallaci don da aka sa wata ittabar madin nan to wannan hadisin da wani ya zo riwayarsa kawai sai ya ce ihtajama fil masjid yayi qahu a masallaci kaga ra'un ce ya cire sai ya saka jimun a wajen sai gaba ɗaya hadisin ya canza kamar yadda limamin muslim aka ce ya ba da labari a cikin kitabu tamyiz cewa a haka ɗin ya faru da mai riwayar akwai al'imamu ibnu abdulhadi wanda ya littafi musamman akan wannan matsala sunan shi jawabu ba'adil khadami li ahalin ni'ami an tashifi hadisi ihtajam hadisi da littafin juz'i ya kankani wanda an buga shi wa wasilun bi asimin والأحدب بأحول تسحيف سمع اللقب yace hakanan sunan wasil aka canza shi zuwa asim wal ahdabu da sunan al ahdabu bi ahwalin aka canza shi zuwa ahwal sunan mutumin wasilun al ahdab wasilun al ahdab sai wani yace asimun al ahwal ya canza mai suna gaba daya wannan shine ake cewa tashifu sam'in tasifu sam'in tasifi a wajen jin faɗan sunan dama suna raba shi a gida hudu ko kuma ka ce gida biyu da gida biyu akwai basarun tasifu basarun da tasifu sam'in akwai tasifu lafazin da tasifu ma'anan ita fuskar wajen riwaya akwai basar tasifu basarin tasfihu sam'in na sam'in shine wanda aka ji kuskure daga bakin malamin sai aka rike shi a kuskure basarin shine wanda mutum ya karanta da idansa a kuskurenci akwai kuma wanda yake na lafzin da ma'ana wato wanda yayi tasfifin lafazin da kuma tasfifin ma'anar wato ya ji shi ya fahimce shi da wata ma'ana wadda ba daidai ba kamar da makantaran nan game da wato wa yad'u anhumul alam kaga sai aka ce wani malami ya kanta shi da al-ilm sai ya kuskure ma'anarsa to akwai kuma da zama na lafazi ne kamar wani labari da ake cewa wani ya ce mala bakar gumi ya ce tusa ba ta hana sallah ba ta kare alula kai ko tusa ashe cewa yi susa shi kuma sai ji wannan din a matsayin kawai sai ya tafi yana ba da riwaya shi ne kamar yadda na faɗa al'imamu abin nan sakau yake cewa wal iksaru min at-tasif yuhdithu ya hadisu galiban lil'akhidi min butunil dafatiri was-suhufi yace galibi kuskure irin wannan tashifi yakan faru ne ga mutumin da yake yawaita dauko karatu daga cikin takaddu da littafai walam yakul lahu shaykhun wanda ba shi da malami da yake koya masa yuqifuhu ala zalika wanda zai nuna masa ga daidai nan shi sai yace wa min thamma habbal a'immatu ala tajannubil akhadhi kadhalika to daga nan ne malamai fa suka dinga jan kunnan dalibai akan cewa kar mutun ya koyi karatu da kansa kar kai ta koyan karatu da kanka malam yace wa sahhafa al ma'ana imamu anaza dhannab kabila bi hadith al anaza sannan kuma wa sahhafa imamu anaza akwai al'imam abu musa muhammad ibn al-musanna malamin asabul kutubu sita ne gaba ɗayansu muhammad ibn al-musanna al'ambari al-mulaqab da zamini ana ce mashi azzamin ya rasu ka ta 252 Allah gafarta mashi shi ne ya zo ya yi tasifi a cikin hadisin abu juhaifa cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam salla ila anazatin ila anaza idan aka yi mununun fatha anaza ya yi sallah a gaban sanda ya yi ma'ana ya yi mai sunan shi sutura da ita ko to da ya zo sai kanta shi da anza aka yi mununun ɗauri sai zama sallah ila shatin kenan ya yi sallah a gaban akuya ko mun gani domin anza iskanin nun ƴar ɓatala akuya ana za bi fatahatin salasati mutataliya shi kuma sanda kwagiri wani kwagiri da aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan rike shi wata ranar idan yana buƙatar sutura bai samu ba sai ya dan caka shi a ƙasa haka sai ya salla da shi a gaban sa to dai bu sai ya sahafa shi yace an anza wa ba'dhum zanna sukuna nunihi yace sai suka yi tsammanin nunin nunin ɗin sukuni ne da ita faƙala sai ya ce shatin sai wani buzi riwaya shi kuma sai riwaya ma da ma'ana ne kun ce ana zaɗin kawai sai ya ce ila shatin kaga shi ya fi kwamsawa wannan akwai akwai ibn jauzi a cikin littafinsa da ya wancan na magana kan tasibi sai da yake faɗa ya ce ya tattara waɗannan maganganun ne ba wai don ya ci mutuncin malaman da suka yi ko kuma ya tona musu asiri ba akan kurakuran da suka yi dan mutane su sani kuma su dauki zina kas ci gaba da yi amma haka yana iya bayuwa zuwa ga canza abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fara duk da a hadisi ya halasta riwaya da ma'ana ya halasta riwaya a rage ta abinda misali bai halasta game da alkur'ani ba to amma kuma bai halasta ka canza garin riwaya da ma'ana ko wani makamancin haka ka canza daga abinda annabi ya faɗa ba bari mu ji wasu ƙarin misalai daga daga abin nan shi al'imamu al-sakhawi ya kawo su da yawa a cikin wani littafi na shi a fatihul mughif ga shi inda yake cewa ya ce wake ibn al-jarrah rahimahullahu ya yi tasifi a cikin hadisin faɗin manzala su ɗari salama la'ana rasulullahi su ɗari salama alladina yushaqiquna al-khutaba tashkik ash-shi'r wannan hadisi al-Imam Ahmad ya fitar da shi asali daga sahabi Muawiya dan Abu Sufyan radiyallahu anhuma duk da yake isnadin sa bai inganta ba saboda wani mutum mai suna Jabir al-Ju'fi wanda malaman hadisi sun ce mai rauni ne ba a karban hadisin sa to amma duk da haka abin da ya faru na misalin shi ne waki'u da ya karantar da wannan hadisin sai ya ce asalin ma'ana hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya la'anci mutane waɗanda suke yin suke lallauya huduba wani yabi huduba zai dinga yin salo salo iri daban-daban yayi saja'i yayi yayi haka wato ba zai yi magana ga magari ba yana so sai yayi wani abu na burgewa na musamman in yabi jawabi yana son sai yayi wani salon zance wani sihirin magana wanda zai burge tabbas wannan ba kyau wasu nasoshi sun nuna rashin dacewarsa to amma dai wannan hadisin shi bai inganta ba to ya ce tashkikar shi'ar kamar da ake tsatsara waƙa tsari na musamman ko ake lallauya zancen waƙa lallauyawa ta musamman da ya zo sai ce tashkikar sha'ar sha'ar sai kuma gashi kenan kamar yadda ake yi ma gashi kwalliya iri daban-daban misali misali ga mata kenan haka aka ce ibnu shahin shi kuma ya taba tasifin wannan wannan hadisi shi ma to malam ya ci gaba da kawo misalai yake cewa haka kaman abin nan wato al-Imam al-Isma'ili ya zo ya yi tasifi shi ma na hadisin faɗin manzala sai san wanda ke cikin sahih bukhari da aka ce manzala a cikin babun haramcin zuwa gun bokaye da Aisha ta ce manzala sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah yaya zamu yi da abin da kuma boka yake faɗa wanda yake zama gaskiya wannan yana sa mutane cikin confusion an san boka makareci ne amma kuma sai aji ya faɗi gaskiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mata wannan tilka kalimatun yakhaffuha aljinniyu fayuqirruha fayaqurra fayaqurruha fi udhni waliyhi qarrat dajaja wannan wata kalma ce wacce ainihin wato aljini yake satanta sai ya je wurga ta cikin zuciya ko cikin kunnan mutumin da yake jibanta cikin kunnan bokan sai annabi ya ce qarrar dajaja wato qarra shine irin yadda abin nan kamar kace sautin kaza ko murya kaza idan ta idan tana cin abinci din nan wato dan kes da za a saka wani dan kankanin abu kaga tana kurkur to shine qarrar dajaja wato ishara zuwa ga dan abu ne kankani a cikin gaskiya kuma gani to wani da yazo karanta shi sai ya sahafa shi me kun yace qarrar da jaja sai yace qazzar da jaja qazzar da jaja wanda qazza kuma na nufin abin nan wato abin nan datti ko kuma kashi ko dattin da ke faruwa a wajen kwanciyar kaji haka aka sami har ila yau kamar yadda malai ci gaba da buga misalai gundar Muhammad ibn Ja'far al-Gundar rahimahullah da ya zo karanta wani hadisi na jabir ɗan abdullah wanda shi kuma hadisin yana cikin bukhari shi ma da muslim faɗin manzala sallallahu da yake cewa ko kuma faɗin jabiru da yake bada labari kai yake cewa rumiya ubayyun yawmal ahzabi ala ukhalihi an jefi ubayyu dan ka'ab yawmal ahzabi a ranar yakin ahzab ala ukhalihi a ainihin wato wajen a masayar kwalli wato jikin idansa kenan sai ya zo sai ce rumiya abi ne ya karanta shi bil idafa kenan rumiya abi sai zama yanzu kamar jabiru na cewa ne an soki babana maimakon ubayyu dan ka'ab kaga ma'anar shi ta canza bayan kuma a tarihance an san cewa abu jabirin ustushi da kabla zalika fi uhud ya rasu ne a uhud a kashe shi shine abdullahi dan haram baban jabiru shu'bat ibn al-hajjaj rahmatullahi alaihi shi ma ya taba tasifin lafazin dhurra ya canza shi zuwa durra a cikin hadisin manzala sallallahu da yake cewa yakhruju minan nari shi ma yana cikin bukhari da muslim yakhruju minan nari man qala la ilaha illa allah wa fi qalbihi wazn sha'iratin من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير ويخرج من من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير zai fita daga cikin wuta wanda ya faɗi la ilaha illallah yana da alheri ko da gwargwadon ƙwayar zarra ko da gwargwadon ƙwayar burra to wajen wazinu zurra sai ce wazinu durra aga durra kuma sanda kenan nauyin sanda ne kun nauyin ƙwayar zarra bukhari ya fitar da shi shi ma wannan cikin sahih ɗinsa da imam muslim an sami a wata kissa wadda al-imamu al-hakim an-naisaburi ya bada labari a cikin littafin sa ma'rifatu ulumul hadith cewa akwai babban malami shine salih ibnu muhammad الحافظ صالح ابن محمد wanda aka fi da suna Salihun al-Jazara Salihu Jazara wannan Jazara din suna ne aka same shi sakamakon tashifi da yi wanda ya zama abun zolaya ana zolaya shi da shi cewa an zo abin nan an zauna za a yi karatu to sai aka zo kan wannan hadisi cewa manzala sallallahu alaihi ya ya ce ko kuma an ba da labari cewa inna abdullahi ibn busrin kana yarqi waladahu bi khazara Abdullahi dan Busur radiyallahu anhu ya kasance yana yi ma ɗansa ruqya yana mashi tofi khazara din tace ita kanta tofin ne khazara ruqya ita ce khazara din kamar da Ibn Hajar ya fassara kaga khazara bi kha'in kharaza amin kharaza bi kha'in wa ra'in wa zai shi kuma da yazo sai ce kana yarqi waladahu bi jazara shikenan sai talibai suke ce mashi salihul jazara shikenan suna ya bi shi har gobe haka ake ce mashi al'imamu abin nan sam'ani a cikin al'alƙabu ya bayyana wannan labarin cewa haka abin ya faru haka hakim wa min ƙablihi hakim amin da khatibu a cikin jami'u aljami' li'adabin rawi akwai wani hadisi haƙila yau wanda darraj ya roto shi daga abul haifam daga abu sa'idin cewa ashiya'u cewa ashiya'u haramu shine asalin hadisin ashiya'u haramu inda yake hadisin isnadin shi na da matsala munkari ne asalin shi akwai riwaya ta al-imamu at-tabarani da ya ruwaito shi da da da wasunsa abu ma'anar shi ashiya ashiya'u haramun yana ɗaukar ma'ana biyu kamar da malamai suka ce na farko shine cika baki mutum ya dinga cika baki a matsayin cewa ya iya saduwa da mata shine ashiya yace ai shi in yaje gun matarsa sai yayi kaza sai yayi kaza ko yana zakke mata sau kaza da daddare irin wannan karuwancin da zaka je wasu suna yi cika bakin banza da iskanci din nan ba kyau da gaske to shine ashiya mutane suna yin shi tunda ko kuma ashiya'u ɗayan ma'anar shi shine mutum a sa'ad da yake saduwa da matarsa ya zama yana yin surutu yana yi yana yin surutu to wannan shi ma ana kiran shi da suna ashiya da ya zo karantawa shi wannan malami sai ya ce asiba'u haramu asiba wato dabbobi waɗanda suke masu farauta a ƙarƙashin haka abin mamaki har aka samu watin yayi babi mahadisin akan haka a cikin littafinsa cewa babu tahrimus sibai babun da ke bayani akan haramcin sai kawo shi a cikin kitabul at'ima babun da ke bayani akan haramcin cin naman wato dabbobi waɗanda suke masu faratu wanda suke kwana a daji din su kura da zaki da damusa da makamantansu ina fatan mun gane wannan kaga sai ya gina kuskuren ya gina shi akan ya gina karatun gaba ɗaya akan wannan kuskuren haka abdul Quddus shi kuma ya yi tashifin faɗin sahabi da yake cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam naha an yuttakhadha shay'un min ar-ruhi gharaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a riki wani abu wanda yake da rai a matsayin target na koyon harbi hadisin yana cikin sahih muslim daga abdullahi dan abbas da kuma wata riwaya daga abdullahi dan umar radiyallahu anhum to sai imam ahmad ibn hanbal shi ma ya fitar da shi daga ibn abbasin har ila yau to da yazo karanta wannan hadisi shi abdul quddus sai ya karanta shi an tutakhadha gardan gardan da aka ce mishi algatu malam me gardan yake nufi sai ya ce ya'ani yutakhadha quwwatan ce kar a mai da shi wato wurin kwana kar a mai da shi ɗakin da za a dinga kwanciya kuwa ko wani wato cubicle kaga ya canza ma'anar ya kuma yi kokarin dole sai ya samu mata ma'ana to haka aka samu kamar yadda hadidayo suka bada labari a cikin annihaya wani ya tambayi zaidu dan hamadu dan zaid yace ya aba isma'il haddathaka amrun an jabirin annabi sallallahu alaihi wasallam naha anil khubzi wai da gaske ne kana da hadisi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cin waina fatabassa Muhammadu wa qala ya bunayya idza nuhiya anil khubzi fa min ayi shay'in ya'ishu an-nas kai ko idan aka ce an hana cin waina to me za a ci kenan a duniyar nan innama huwal khibru al khibru innama huwal khibru me al khibru ce daga mukhabara ciniki na ɗaya ne daga cikin nau'in ciniki kamar da ake cewa almunabaza da almuzabana da kuma almukhabara ciniki ne ɗaya daga cikin alwa na albai'i bil ina shine abin da annabi ya hana naha anil khir anil ya hana al khibri anil khibri mun gane sai wani zai ce anil khubzi kaga ya ya ya ya kwasuta da fadi wannan ba kankani ba to waɗannan sa daga cikin misalai na abin da suka faru na canza isnadi sorry canza wata magana a cikin matini wadda ke shafar ma'ana kamar yadda ya misali kuma ana iya samu a cikin lafuzzan sunayen mutane ya ma fi faruwa wannan ya fi faruwa sunaye da dama za a yi ta karanta su waɗanda ba daidai ba wasu kawai za su faru ne haka afwan ko makamanci haka kamar yanzu da ake cewa abin nan ibnu di'amata sadusi ba sadusi ba ne amma za ka zo tayin dama suna faɗa haka sadusi ne domin nisba ne zuwa ga zuwa ga sadus bin shaiban sadus kakan shi ne ibnu shaiban amma sai ka ji kuma mutane su ce katada binu di'ama sai su buga shadda akan dadin na as-sadusi a'a sadusi ne sadusi kaga suna ne shahararre amma ba kowa yake iya sanin me asalin shi ba to ana samun ire-iren waɗannan da yawa a cikin sunaye wani ya karanta ibn sirin ya kanta shi da ibn shirin ya yi shadda akan amin ya yi ɗugo akan shinin ko an samu wani al'awwam ibn muza him ibn murajim sai suka kanta shi da awan ibn muza ibn muzahim ya ibn ma'in shi ya karanta wannan da haka akan samu ire-iren waɗannan kamar da muka ambata jama'a su yawa su yawa har su yawaita su zama abin ba da labari kamar alal misali akwai wata ƙabiya da ta faru ita ce kasancewar kamar da aka ba da labari cewa wata rana hakim abu abdullahi al-hakim al-faqi abu abdullahi al-hakim ya ruwaito daga abu mansur al-faqi cewa kuntu bi adn al-yaman yawma idin fashuddat anzatu ya'ni shatan bi qurbi al-mihrab falamma istama'a an-nasu sa'altuhum بعد فراغ الخطبة والصلاة ما هذه العنزة المشدودة في المحراب فقالوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الإيد إلى عنزة أجي أبن نندى أكفر شيوا أنزو ذا يصلى إيدي سيغا أنك وأكويا أن أوريتا أن يسترى ديتا shi kuma malami ne da aka gama sallah sai ya tambaya ce wannan akwai kuma da ka aji ma me yasa aka aji suka ce a ai sunna ce ai annabi ne kasance duk in zai sallah yakan zo a aje akuya a gaba zuwa ka suke a garin an samu wani malami dan kauye ya koya musu wannan karatun cikin suka ci gaba da aiki da shi shi kuma malamin kawai sai ya dariya fa qala ya haula'i saffahtum kun yi tashifi ma fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadha wa inna ma kana yusalli ila al'anaza yana sallah ne gaban sanda alharba ya gyara musu yace ba ba ba akuya bace akwai ibnu kasir ya bada labarin cewa al-imamul mizziya daga cikin malaman da suka kware wajen guje ma tashifi da kuma zai wuya ka same shi da wannan matsalar tsawon karatun shi yake cewa ni dai a iya sani na ban san wani wanda ya kai shi ahsana ada'an ada'an lil isnadi wal matn yace ban san ban san wani kamar shi ba yace lam yakun bal lam yakun ala wajhi al-ardi fi ma na'lamu mithluhu ba mu san irin shi ba fiya da sha'ani a Allah ya bashi kwarewa akan wannan ba a samun shi da haka domin kaɗan ne malaman da suke tsira daga wannan Suleiman ibn Abdul Malik ibn ya rubuta wani sako zuwa ga Muhammad ibn Abdullahi Muhammad ibn Amr ibn Hazm lokacin yana mashi gwamna a Madina yace mashi an ahsi man qibalaka min al-mukhanna sira ka kirga mana 'yan daudu da suke garinku muna so mu hukunta su 'yan daudu muhannas masu shigan mata ko masu ɗabi'ar mata aka ce a yi census ɗinsu halifa suleiman dan malik ya aika da wannan sakon zuwa madina al-imam al-askari ya kawo wannan labarin an tafashi da maka ambata haka zara qutni haka al-khatib shikenan da aka aika da wannan sakon fasahafa al-katib sakataren da yazo karanta ma wannan gwamna wasiƙa sai sai tasifi yace an akhsi an akhsi man qibalaka min al-mukhannisina kai dandaka akhsi mai kuwa an ahsi ka mana lissafinsu haka mai da shi ka musu dandaka ya ce shi kenan sai aka tara su aka tattara su gaba daya aka dandake musu yayan gwalakinsu aka mai da su matan da gaske kawai a wannan is too much consequences din yayi yawa to shine wancan da aka ce an samu wani shi ma ya zo a makka ana ana zaman mina ya zo yana wanke ɗan goyonin jaki ko saboda ya karanta cewa wa gasulun binnan hasal himari maimakon hasal jimari hasal jimari hanafiya ne suke da mustabancin cewa idan za a yi jifa da ake a jamarat a wanke tsakon kwamin shi ma bai da asali a sunna sai suka wa gasli da kuma wanke hisal jimari tsakon kwamin jifa sai kanta shi da hasal himari ‘yan marenan jaki shi kenan sai zama shi maka gashi yana ta fama da jaki yana wanke mishi duwawu a filin mina ana ta kallon shi ana mamaki gashi malami da wancan da aka yi ba da labarin cewa ma ƙarshe shi mutuwa yi ma shi ne da ake cewa umar ramal uluma bi gairi shaikhin ya dillu an siratul mustaqim wa taltabisu al umuru ladayhi hatta yasira adalla min tumar hakimi tumar hakim an ce wani mai bincike ne irin mai koyi da kanka din ya je ainihin wato ya karanta hadisin hadisin alhabbatu sauda'u shifa'un min kulli da'in illa as habbatu sauda tana maganin komai in banda mutuwa in banda mutuwa sai ya karanta shifa'un alhayyatu sauda shifa'un likulli da bakar macijiya tana maganin kowace cuta shikenan sai ya dauki bakar macijiya kamar da aka bada labari ya sassara ta ya kashe ta ya busar da naman ya jika sai ya sha ruwa yana sha shikenan sai ya mutu shine sai aka samu waka ta zama ana karanta ta ta zama abun yayi ana cewa wa man ramal uluma bi ghairi shaykh duk wanda ya nemi karatu ba tare da malami ba ya dillu an siratal mustaqim to zai bace daga hanya madaidaiciya wa taltabisul umuru ladayhi hatta yasira adalla min tumur hakim to baya ga wannan akan samu kuma tasiful ma'ana kamar yadda aka ce wanda kamar wanda ya karanta cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin shafan kai wa ya zahabu bi yadaihi ila ƙafahu ya tafi da hannayensa ila ƙafahu zuwa ƙiyarsa sai kuskuren fahimta ma'anar ƙiya ya ɗauka ƙafa ƙafa ce ta hausa misali ƙafahu zuwa zuwa ƙafarsa da za ka ce algatu malam kwatanta mana da ce kasan su mutanen da doga ya fannu da su ya ƙara waskewa duk irin shi ne a ce rijaluhu thiqatun ce kafafun shi a kakkafa suke ce ai ya tsaye ne da kafan shi hadisin ya tsaye da kafafun shi duk abin da ke kawo shi kamar da malaya fata tun farko shine koyi da kanka wato shi asalin karatu mutum bai koyon shi a matakin koya ta hanyar kawai ya ce bari ya shiga littattafai ya shiga ya fita ya zakulo su in yi haka za a sami zai iya samun karatu tabbas amma ko abin da dama zai luzin ɗinsu na farko zai luzin wannan abin nan ɗin sanin fa'idoji da ilmomi sannan kuma zai ci lokaci mai yawa wajen neman abu kankani zai sha wahala kafin ya gan shi kamar a ce wani ne zai ake ka ɗauko mashi a ɗakinsa da ya gaya maka inda yake da ka shiga za ka ɗauko amma in kai ne ko kake nema ba da sanin shi ba sai ka sha wahala sannan ka gani wataƙila za ka gan shi ma a lokacin da baka buƙatarsa sannan na uku kuma mutum zai luzin respect da ake baiwa malamai sanin darajar malamai zai luzin ɗinsa zai waye gari bai san mutuncin malamai ba saboda tafai kawai sani sannan kuma zai fada cikin kurakurai ire-iren waɗannan da wasunsu kisa ta ibn hazmin rahmatullahi alaihi an same shi da ire-iren waɗannan kurakuran saboda yana da gaske da suka shahara da karatu da kansu irin kamar shi abdurrahman ibn jauzi shi ma ba wai dan ba su da ilimi ko na abu amma sun tsananta wajen yawaita karanta abu ba tare da sun bi shi a gaban malamai ba to yanzu kuma wannan ma shine trend shine trend da ake yayi yanzu a zamanance karatu koyi da kanka ne in baka koya da kanka ba ba wanda zai koya maka kuma da shi ma ake takama duk wanda ka zance mishi dakta to yayi karatun koyi da kanka ne dan da haka ake samun dakta ba wai za a zauna ai ta koya maka bane a za a bakka ne je ka koya da kanka sannan a zo a gwada ko ka koyo wani abun arziki in an ga abun ya cancanta kawai shikenan ce ka zama dakta zaka kar ka ji ana cewa dakta ka dauka wai tsabar karatu ne a gaban malami a'a tsabar ci da karfi ne dama shi ke kawo a ce mutum ya zama dakta don haka ba a yin itimadi wajen ɗaukan nasoshi na hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a bisa haka an samu wani malami wanda shi kuma a Qur'ani ma yake yin tasfifi in kun tuna mun taba tarihin sa a baya shine Usman ibn Abi Shayba malamin Imam al-Bukhari ne labaran shi sun zo da yawa masu ban mamaki da ban dariya irin yadda yake tasfifi a cikin Al-Qur'ani mai girma yana caccanza wasulla wanda har wasu suke ganin suna zargin shi da rashin ladabi don yadda yake wa abin nan yake canza lafuzan alkur'ani mai girma tarihinsa ko da cikin siru alamin nubala zahabi ya ambaci ire-iren waɗannan abubuwa da wannan malami ya dinga yi allah ubangiji ya gafarta mishi to zama wannan kenan a takaice kwarai game da at-tasif wanda kamar yadda muka ambata tun baya waɗannan duka labarai ne kawai akan wasu abubuwa da suka shafi ilimin hadisi amma an gama da asalin ilimin hadisi tun bayan da aka yi magana akan abin nan wato ma'rifatu man yu'rafu man man yuqbalu riwayatuhu wa man turaddu wannan shine abu mafi muhimmanci a cikin musallar hadis waɗannan duka kaman wato ƙare-ƙare ne a cikin asalin waɗancan bayanai sai malam yace mukhtaliful hadisi والمتن إن نافاه متن آخر وأمكن الجمع فلا تنافر كمتن لا يورد مع لا عدوى فالنفي للطبع وفر عدوى أولى فإن نسخ بدا فاعمل به أولى فرجح واعلما بالأش واعملا بالأشبه sai kuma ma'rifatu mukhtaliful hadith wato hadisi da suka yi sabani da junansa wannan ya da matukar muhimmanci a cikin ilmomin hadisi yadda ake iya hada hadisan sabani ya ake aiki da su babu wani malami a kowane fannin ilimi yake wanda bai da bukata wannan sawu malamin fiqh ne malamin hadisi ne shi kanshi malamin tafsiri ne malamin wa'azi ne malamin raddi ne malamin ko menene kai a cikin musulunci kana da bukata zuwa ga wannan dan karkaje kana dauko abin da ba shine ba ko kana gwara hadisai da makamantansu shi zaka ga a yanzu da aka samu waɗanda suke zaune da sunan malanta a kujerun malanta da dama ba su yi wannan katin ba sune suke gwara hadisai wasu da gangan suna sane shakiyanci ne wasu kuma tsabaragen jahilci ne kawai mutum ya dauko hadisan da kwata kwata ba sa karo da juna ya gwara ya gwara su ai an ce musulunci addinin tsafta ne dan me za a ce kar a aske gashin mara da farci a kwanakin a kwanakin zulhijja kaga wannan tsabaragen jahilci ne ko kuma a gwara wannan hadisin na ummu salama da na aisha take cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya aika da hadaya makka falam yahrum alaihi shay'an kana yahillu lahu babu wani abu da ya haramta da shi gare shi da ya dawo da ya halasta wanda da yake wanda ya dawo ya haramta din wannan gwama hadisai gwara su haka da ka da zaka ji wasu masu zaune akan kujerun karantarwa suke yi to ba daidai bane me ya kawo shi ne rashin sanin ilimin mukhtalaful hadith al-imamu abubakar ibnu muhammad ibnu khuzaima imamu al-a'imma rahmatullahi alayhi yana daga cikin malaman da suka shahara da sanin wannan ilimi ai yana cewa ma la a'rifu hadithaini sahihaini mutadaddaini faman kana indahu shay'un min dhalika falyatini bihi yu'allifa bainahuma ce ni ban san wasu hadisai guda biyu da suka inganta kuma suka saba da juna ba duk wanda yake ganin yana da wasu hadisi irin haka ya zo da su za a gyara min su haka aka rubuta a cikin al-kifaya fi ilmin riwaya na al-khatib al-baghdadi cewa ibnu khuzaima yana fada duk da yake wasu malamai suka ce a ba daidai bane abin da ya fada idan an an bude kofa ta ta'awi da yawa za a samu lankwasa maganganu gaskiya ne akwai hadisan da suka suka karo da juna amma akwai mafitar da ake ba su shine dahawiye mushkilul athar wanda yake dauko hadisai da suka yi kama da juna ya tattauna akan su al-imamu ibnu jarir tabari shi ma da littafi tahzibul athar wanda shi ma irin wannan aikin yake ibnu qutayba min qablihi ma yana da littafi mai suna ta'wil mukhtaliful hadith ta'awil mukhtalaful hadith na ibnu qutaybah ad-dinawari juz'i kankani haka haka al-imam al-bulqini shi ma yana da wani tafi irin wannan duk malamai sun tsade suna yin wannan ayyuka da suke abin nan suke tattara hadisai su yi magana akan su haka abubakar ibnu forak bangaren malaman usul fiqi kenan su ma sun da suna da ire-iren waɗannan ayyuka haka ibnu hazmin yana da tafi sunan shi kitabul athar allati zahiruha ta'arud wa nafiyu at-tanaqud anha at-tanaqud anha sun tafi nashi kenan littafin hadisai waɗanda a zahirin suna karo da juna da kuma yadda za a kore wannan kara haka ibnu hazmin yayi kuma littafi ne mai ban sha'awa kware ayyukan da ya a ciki haka al-imamu al-allama abdul jalil ibnu musa al-qurtubi wanda shi ma yana da littafi mai suna tambihul afham fi mushkil ahadithi sayyidil anam wanda shi ma yi ƙoƙari ya tattara hadisai waɗanda suke da karo da juna ya yi magana a kansu a taƙaice malam yake cewa wal matu shi matunin hadisi in na fahu matunin akharu in aka samu wani matuni ya yi karo da shi wa amkanal jam'u falata nafu in za a iya haɗa su to babu ba kar a ce sun yi karo da junansu kar a ce ɗaya ya soke ɗaya wanda ya taɓa al'aurarsa ya take alula wanda ya taɓa al'aurarsa kamar ya taɓa gaɓar jikinsa to waɗannan hadisan ba su karo da juna ba sai za a haɗa su a ce wanda ya taɓa da niyyar sha'awa ko ya ji sha'awa wanda ya taɓa kamar da niyyar susa shikenan babu komai ire-iren waɗannan sai a haɗa su a yi aiki da su tare da junansu akwai misalai da dama da suke magana akan waɗannan kaman sai ya kawo mana misalin kamar ni layu ridu ma'ana ma'ala adwa kaman hadisin la yuridu mumar la la la yuridu mumarridu go yawa ala musihhin a cewa wanda yake da rashin lafiya baya transmitting baya canza baya daukan cutan me ake ce musu cutuka wanda suke communicable ko communicable disease baya daukan cutar ya sanya wa ala musihhin ga wanda yake lafiya lau wannan hadisi Imam Bukhari ya fitar da shi a cikin as-sahih din shi da Muslim Bukhari a cikin kitabut tib da Muslim shi ma ya fitar da shi a cikin sahih din sa hadisi ne tabbatacce da shi da hadisin la adwa sun yi karo da kuma la adwa kaga cewa da shi da hadisin la adwa suna wuri guda da la yuridin musihin mumarridin ala musihin suna wuri guda da akwai kuma hadisin firra min al-majzumi firaraka min al-asad wanda hadisi ne shi ma yana cikin sahih bukhari da Allah bukhari ya kawo shi akan babun da ke magana akan babul jizami da hadisin la adwa wala tiyara wala hama wala safar wa firra min al-majzumi firaraka min al-asad wai abu huraira kaga na annabi ya ce cuta ba ta tashi daga jikin wanta koma wani sannan kuma ya sake cewa ka guje ma kuturu guje wanda zaka yi ma zaki in ka ganshi sai malamai suka ce daga cikin hanyoyin hada hadisan akwai cewa fannafiyu littabi'i ana korewa ne a asalin ɗabi'a annafi wanda aka ce la'adwa to korewa ce ga asalin ɗabi'ar cututtuka cewa ba haka suke na biyun shi kuma wafirra adwan cewa da aka yi ka gudu shi kuma yana ka gudu don kada akwai cututtuka da suke da adwa wanda wani bangare ne na ciwon a cikin ciwon a cikin elements ɗin da ciwon yake da shi akwai ainihin wato shiga jikin wani kamar misali yanzu wuta ana dafa abinci ne da ita amma a cikin ayyukanta kuma akwai ƙona mutum ya je kusa da ita kuma gane? to da haka don kada mutum ya rasa tauhidinsa ya ɗauka cewa wannan da ya ke da rashin lafiya shine ya sa maka cuta ba kaddar Allah bane to aka ce ka nisanta daga barin shi wancan kuma yana nuna asali ba wannan bane dalili wasu kuma suka ce a akwai cututtuka waɗanda suke da addu'a din ko kuma wanda ba su da shi da haka rashin addu'a shine asali amma yanzu Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan wasu cututtuka yayi istisna'in su daga waɗancan ya ya togace su cewa su suna iya yin addu'a ba ba kowanne bane yake iya su irin waɗannan din dan haka zamu ga tun kafin zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama larabawa suna da al'ada ta sanin haka musamman game da dabbobinsu cewa ba sa barin raƙumi maras lafiya ya tarayya da sauran raƙuma lafiyayyu akan ware shi daban kuma gani kaga ashe abu ne sananne a ɗabi'a kenan har yanzu zaka ga koda a a ilimin tsirrai akwai za a ce kamar masu horticulture masu dashi da masu noma yan abin nan plant science da makamantansu akwai abin da za a ce idan bishiya kaza ko tsiro kaza na da irin wani cuta kamar kwari sun kama shi ko wani abu sai dai a cire shi daga cikin gidan gonan in ba haka ba zai yi adwa zai shafi sauran haka ne aiko to kaga duk wannan yana tabbatar da aikace abin yana faruwa amma wannan ba shine asalin da ake magana akan shi ba sai idan an samu wata halitta ko wata cuta a jikin wani tsiro wanda a al'adance ta an tabbatar da kowa ilmance an tabbatar da tana addu'a shine sai ai hukunci akan ta cewa tana da addu'a ba wai kowace ba aula ko kuma an kasa hada su ai wato jam'i yaki haduwa a irin nan da ce fa in naskhun bada idan an gane wanda ya soke wani fa'amal bihi sai kai aiki da annasbu din shine kaman wadancan hadisin da muka yi magana a ran nan akan alma'u min alma'i da hadisin idza jalasa fi shu'abiha kaga an tabbatar da idza jalasa fi shu'abiha shi ya soke alma'u min alma'i kaman hadisin haramcin auren mutu'a an tabbatar da ya soke na halascin mutu'a da ire-iren su to idan aka tabbatar da waɗannan to fa'amal sai kai aiki bihi aibin nasikh aula ko kuma a kasa gane annasikh farajjah sai ka karkata zuwa ga ɗaya daga cikin matinonin guda biyu ta hanyar amfani da salo mabambanta da malamai suka kawo na tarjihi wa amalan bil ashbahi sai kai aiki da wanda ya fi kusantuwa zuwa ga daidai annabi ya hana azumin asabar ana fila annabi ya yi azumi ran asabar annabi ya ce za a yi yin azumin juma'a da asabar ko alamis da juma'a ko juma'a ko asabar ladi hadisi sun yi karo ga sunan an rasa wanne ne ya share wani wanne ne bai inganta ba an rasa wanne ne kaza to sai ayi tarjihi da ɗaya daga cikin hanyoyin tarjihi wanda al-Imam Suyuti a cikin Katibur Rawi ya kawo wajen guda 50 da wani abu ko da kaza ko da, yawan masu riwaya da shahara da dacewa da asalin usul da, da kaza da kaza ya ta faɗan abubuwa iri daban-daban da ya bi wannan magana da haka hadisai suna mataki kala biyar akwai al-muhkam shine wanda ya inganta bayi da mu'arif da zaran ya sauka daga kan muhkam sai kuma mataki na mukhtaliful hadisi hadisin da ya saba wa dan uwan shi hadisi to daga nan abinda yake gaba da wannan shine aljam'u hada su dan ai aiki da su li anna imalan nasayni aula min ihmali adihima idan jam'i da ya kasaya sai a tafi kan ainihin wato annasikh wal mansukh sai a tafi kan nasik wal mansuk idan nasik wal mansuk ya kasa ba a gane ba sai a tafi kan at-tarjihu karkata zuwa ga ɗayan in ba a samu ba sai at-tawaqquf sai a dakata a ci gaba da bincike da addu'a da fatan Allah ya sa a samu yadda za a yi da su malamai sun dade suna waɗannan ayyuka ba sababbin ayyuka bane wanda yake bin dima ganganun malamai ya ya san su yana yana yana yana jin labarin su ba wani abu ba ne wanda wai za ka ce abu ne bako tuna ganin sai mu kwana anan sai Allah ya kamu darasi na gaba insha Allah sai mu tashi a inda mala yake cewa khafiyul irsali wal mazidi wal mazidu fi muttasilil isnadi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك